أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkamu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masjid Usman bin Affan dan ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam wallafawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 89 a cikin karatun wannan littafin muna bakwai ga watan sha'ban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yi daidai da 27 ga watan 2023 a kalandar bature idan ba manta ba sati da ya gabata mun tsaya a hadisi karshen hadisi na 336 yau da iko Allah za mu tashi hadisi na 337 kalgashin kitabul qisas ko kitabul qisas عليك تيوى أن أبي هريرة رضي الله عنه قال فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هزيل رجلا من بني ليس بقتيل كان له في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنون وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقلتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخرة فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة وانا حديث إمام البخاري يهتر يهتر رشي أتكن إن كانت تلتان في كتاب التيات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين babu wanda yake mana bayani duk wanda aka kashe mai dan uwa to yana da zabi ɗayan biyu imma a yi kisasi amma dai ya kasance kisa ne wanda aka yi na ganga a yi kisasi a kashe shi albarkacin kashe ran da ya yi ko kuma ya yahe ya amshi jinya shi ne mala ya kawo mana wannan babin man kwatila lahu kalahu katilun fa huwa bi khairin nazaraina idan muka leka juz'i na tara shahi na biyar hadisi mai lamba ta 6880 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu tahrimu makkata wa sayyidiha babi wanda yake mana bayani akan haramcin makka kuma da kama ko harautar abin abin abin harauta wanda yake cikin haram juz'i na hudu shahi na 181 ko kuma shahi na 111 hadisi mai lamba ta 1555 1355 hadisi ne wanda aka samo shi daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallama makka lokacin da Allah ya bude wa manzon shi garin makka yake cewa qatalatu huzayrun rajulan min bani laysin bi qatilin kana lahum fil jahiliyya sai huzayla kabila ce wadda take mudariya wadda ta shahara amma dai a yanzu haka yayin kabilar busbushe ba suna kusa da nan garin makka kasancewar an yi yaƙi sun shigo garin makka aka yi yaƙi aka hutar da su a lokacin nan suka yi zangonsa a nan gehen garin makka har yanzu kuma nan gidajensu yake shi ne nan yake bayyana mana qatalatu huzailun rajulan min bani laysin ɗan kabilar huzail suka kashe wani ɗan ƙabilar lais su su ne ƙabilar lais bin bakar bin kinana su ne su mamin ƙaba'il mudar ne yake cewa ɗaya daga cikinsu ya kashe ɗaya daga cikin ɗan ƙabilar huzai suka kashe ɗan ƙabilar lais wanda tun can lokacin jahiliya suna dagon su ɗauki jinin shi ya kashe nasu to su ma suna nema yaya za a yi su samu su kashe ɗan uwansu ya kasance tsankaninsu da kuma wanda aka kashe lokacin jahiliya to kuma ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo an yi fatahun makka shekara ta takwas shi ne nan ya bayyana mana lamma fatahun Allah rasulahu sallallahu Alaihi wasallama makka lokacin da Allah ya bude wa manzan shigarin makka fatahun makka an yi shi a shekara ta takwas a lokacin da aka yi fatahun makka makka ta koma kalkashin daula ta musulunci kenan duk abin da ake yi a jahiliya yanzu ba a lissahi da shi an riga ya an huce shi an dawo cikin musulunci to a wannan halin ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin garin Makka sai wannan kabilar kabilar Huzayl ta kashe mutum daya dalilin wani kisa da aka yi tsohon kisa da aka yi can a lokacin jahiliya suka kashe ɗaya daga cikin ɗan kabilar Laysa sune baka wannan Lays bin Bakar bin Kinana فقام النبي النبي صلى الله عليه وسلم او روايه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya tashi ya ba. a cikin abin da yake wadi yace faqala sai yake cewa inna Allah azza wa jalla lalle Allah madaukakin sarki qad habasa an makkata alfil ya ka ya sha makancewa ko ya kange makka da wannan giwaye wanda suka so suka zo su rusa wannan daki na Ka'aba da kwai riwaya wadda ibn markawaihi ya kawo a hadisi na abdullahi bin abbasin yana ba da labari yake cewa lalle giwaye sun zo garin makka suka sabka sun tunkaro garin makka da niyyar su zo su rushe wannan ɗakin na allah ya ce da suka zo ya suka sabka wani wuri wanda ake ce mai ashifa wani wuri ne wanda yake kusa da garin makka da suka ajiye zangonsa a nan yake cewa fa atahum abdul mutallib sai abdul mutallib kakan manzon Allah ko kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo da yazo sai yazo wurin babban komandan nasu babban jagoran nasu shine Abraha lokacin kamar yanda kisa yanda ta shahara Abraha ne yanda da kwai wa'inda cikin da malamai wanda suka kawo kissa suke cewa da kwai abin da yawa kana tsakankanin larabawa da shi Abraha Abraha suna kalkashin hukunci ko ƙalƙashin addini na kiristanci suna ƙalƙashin addini na kiristanci wannan tahiyar da suke yi ya ci garin yaman da ya ci garin yaman a wannan halin sai ya yi wani ɗaki wanda ya umarta a ringa ziyartar shi kamar yadda ake ziyartar ka'aba a lokacin nan wani balarabe ya sandi masu gadin wannan wurin ya shiga yi bayan gari a ciki to wannan abin ya bakanta wa shi abraha rai shugaban shugaban ko sarki na habasha ya bakanta mai rai sai ya dauki azama da wannan ɗakin na larabawa wanda suke girmamawa suke tutiya da shi za ya zo za ya kashe shi a wannan halin ne ya ɗauko runduna ya ɗauko giwayen shi suka zo da suka zo wannan wuri wanda ake ce mai asifa abdulmutallib ya tarda su sai yake ce musu inna haza baitullahi lam yusallit alaihi ahadan a lokacin da yake ce musu ayi wannan dakin Allah ne babu wanda Allah ya babu wanda a tarihi Allah ya dora shi akan wannan dakin yasan ya yazo da ni yakin shi galaba akan shi sai yake bashi shawara yake ce me ka tahiyarka kada ka rushe wannan dakin riwaya kala-kala ta zo irin abin da yawa kana tsankanin abdulmutallib da shi da shi wannan abraha sarkin habasha amma dai ƙarshen yi aka yi ya yi kunnan uwar shege a kan nasihar da abdulmutallib ya bi suna gusawa shi ne ubangiji ya aiko da tsuntsaye da garwashi a bakin kowane tsuntsu dukansu suka kona su kamar kace karmami ne shi ne ubangiji ya sauka mana da suratul fila alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kula to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yake tabbatar mana yake cewa qad habasa an makkata al Allah ya kange ko ya kiyaye garin makka da wannan wannan giwaye wanda suka zo garin makka suka zo diddan su rusa ɗakin Allah shi kuma wannan giwayen sun zo ne shekarar da aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar giwa shekarar da giwayen nan suka zo dan su rushe Ka'aba Allah ya halaka su a gaban a gaban mutanen garin Makka a wannan shekara aka ahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar ko aka ahi shekara uku bayan ai bayan bayan bayan bayan amul fila shi ne na yake bayyana mana yake cewa lalle ubangiji ya kare garin maka da wannan giwayen da suka zo su rushe ɗakin Allah yake cewa wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minuna kuma Allah ya dora garin maka ya dora mummunai ya dora manzon shi da mummunai akan garin maka kidan Allah ya ba ma manzon shi da mummunai damar su shigo su yi nasara a cikin garin Makka ko su yaki garin Makka su hutar da irin abubuwa wanda ake yi wanda ba su dace ba na shari'a ba shi ne ke bayyana mana Allah ya bai wa manzan shi da mummunai ya ba su dama shigowa garin makka don su yaƙe ta su ruguza dukkan shirkar da ake yi a cikin garin makka ya ce wa inna halamta hillali ahadin kana ƙabli yake cewa ku saurara garin makka tun da aka yi shi bai taɓa halatta ba ga wani ba kamun ni ya shigo shi da kayan yaƙi kuma ya yi nasara a kan shi yake cewa wala ta hillali ahadin ba'adi ko ba za ta halatta ba da wani wanda zai zo bayana ba ta halatta ya zo ya yaƙi maka ya yi nasara a garin maka baya yi ba tunkarar ta ma da abinda ba haka ba ubangiji yana sha makance ta yana sha makance garin maka shi kuma garin makan shi ne wannan haramun inda aka keta shi ne haram shi ne ke bayyana mana garin makka bai taba kasancewa ba ba a taba sanya wa aka bi wani damar ya zo ya yaki garin nan ba kamun ni kuma haka bayana ba za a taba bayan wani damar ba ya zo ya yaki garin makka ba yake cewa wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar yake cewa ni ma ba ba halatta mun ba sai wani dan lokaci wa'ansu 'yan sa'o'i na daga yini shi ne yake bayyana mana wa'ansu wani lokaci ne na ɗan kaɗan da daga yini aka halatta mana nima in shigo in zub da jini kuma ba tare da na yi harauci ma dabbobin da suke kewaye da harami ba shi ma manzan Allah ɗan lokaci ne ɗan kaɗan aka ba shi damar ya zo ya harauci ko ya zo ya yaƙi mutanen garin duk don su dawo daga kan ɓannan da suke yi na shirka zan bautar Allah wanda shi ne mafi cancanta da abautawa. yake cewa wa innaha sa'ati hadhihi haram yace a wannan tsayuwar da muke yi wannan lokacin da nake magana makka haramun ce haramun ne wani ya zo yayi yaki a cikin garin ko kuma ya harauci abin harautarta yake cewa na harko la yu'dadu shajaruha ba a ba a cire bishiyoyin garin makka wanda suke cikin haram yake cewa wala yuqtala halaha kuma ba a tsige karmaminta ko yayinta ƙananan ciyawarta ya ce wala yau da shaukuha kuma ba a cire ƙayoyinta ƙananan ƙananan ƙananan itace wanda suke da suke da suke da suke da wannan ƙaya yake cewa wala tuntaqu saqidatuha illa limunshidin haka abin tsuntuwa ba a tsintar shi a garin makka sai dai idan ya kasance wanda zai tsintau mai sanar da wanda mai cigiya ne wanda ya yadda ya ba shi kayan shi ba yana da niyyar bai mallake shi ba shi ne mai sanar da tsuntuwa shi ne al-munshid shi ne yake bayyana walatun akadu saƙiɗaɗuwa illa da munshidin abin tsuntuwa ba a tsintar shi a cikin harami sai dai ga wanda zai yi cigiya ya baiwa mai shi ba mai cigiya ba wanda idan ya yi cigiya ba a samu mai shi ba zai mai da shi mallakin shi ai can bayan mun yi kitabun loko babun lokuta babu wanda yake mana bayani akan kayan tsuntuwa mun ga irin hukunci wanda shari'a ta baiwa kayan tsuntuwa to nan a cikin harami baya dacewa mai tsuntuwa ko wani yayi tsuntuwa sai dai ya tsinci abin tsuntuwa sai dai idan ya kasance za ya shelanta mai shi yanzu ya fito ya bashi kayan shi ba wai mai rikewa ba da shi bane ko ya yi tigiya idan babu mai shi ya amfani da shi haka bai kamata ba haramun ne shi kuma wanda ya yi duwar ya yi ta cikiya shi ne yake cewa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nazarain wanda aka kashe mai dan uwan shi to yana da ɗayan zabi guda biyu imma an yuqtal imma ayi kisasi a kashe mai wanda ya kashe mai dan uwan shi aw imma an yuwadda ko kuma a bada diyya na ya yahe a bada diyya ga wanda diyyar wanda aka kashe mai faƙama rajulun min ahlil yaman sai wani mutum daga cikin mutanen garin yaman ya tashi yi ƙaru lahu abasha ana ce mai abasha a wata riwaya suna ce abusha amma dai kauli mafi rijai shi ne abasha mutum ne wanda yake yake yake yake ba farisi mutanen garin sham ne wanda suka zo garin makka a lokacin da aka yi fatan faƙala sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah uktubuli ku rubuta mun manan wannan wasiya wannan hukuncin da ka ilalle ubangiji ya riga ya sha makance ko ya kiyaye garin makka har zawwa wannan hukuncin na idan an ma mutum kisa an kashe mai dan uwan shi to yana da ɗayan zabi guda biyu ko a yi kisasi ko kuma a bada diyyar shi sai ki cewa a rubuta min wannan abin faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sai yake cewa uktubuli abi shahid ku rubuta wa wannan abubuwan da na wadi ga abu shahid sun maƙam al'abbas sai al'abbas ya tashi babba ko abokin babba na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama afuwan abokin wasa babba na manzan abokin wasan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama faƙala sai ke cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah illal izhir sai dai irin buyayi na ciyawa yake cewa fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina irin wannan buyayin na ciyawa shine wanda muke tada mutace a gidajenmu mu sanya su a gida ko kuma mu sanya su a makwantai idan an binne mutum fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa illa al-izkhir yace sai dai izkhir izkhir shine irin buyayi ko kuma irin itace wanda yake da ɗan kamshi wanda ake kawowa gida ko kuma a so addu'a suke su sanya shi a makwantansu irin wannan irin irin wannan itaciyar an ba da daman mutum yana iya ciranta amma dai kuma bayan haka duk bishiyar da zaka gani a harami haramun ne ka taba ta haka bishiyoyi masu kaya su ma haramun ne ka cire su haka irin irin ciyawa wadda ta huto a cikin harami ita ma haramun ne a cire ta dalilin nassin wannan hadisin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan hadisin idan mun manta ba a can baya kitabul hajji mun zo mun yi bayani bayani wanda ya dace akan shi shine imamu nawayi a cikin sharhin shi na sahih muslim yake cewa min khasa'isil haram Allah yuhariba ahlahu yace yana daga cikin khususiyya ta harami kada wani ya zo ya yaki mutanen da suke rayuwa a cikin wannan haramin kamar yadda can muka gani kamar yadda manzo Allah ya bayyana tunda take ita har a yi ta makka Allah an yi niyya a zo a kawo mata hari amma dai Allah ya kiyaye ta ya aiko waɗanda suka zo su kawo mata harin ya aiko musu wa'ansu garwashi daga wutar jahannama dukkan su an kona su haka manzo Allah yake bayyana mana lalle shi ma Allah bai Allah ne ya bashi damar ya hau ko ya samu nasara a cikin ko aka bude mai dan lokaci dan kadan daga cikin yini ko wa'ansa sa'o'i daga cikin yini dan ya shigo ya yaki mutanen da suke da suka bandare suka ki bum bum bum ubangiji yace bayan wannan lokacin shi ma an haramta ne kuma ba a halatta wa wani kamun shi ba kuma ba a halatta wa wani kuma bayan shi ba wani bayan shi shi sanya imamu imamu nawawi yake cewa haramun ne a shigo a yaki mutanen da suke zaune a cikin harami yake cewa sai dai idan mutanen idan suka ki yin adalci suka yi zalunci akan waɗanda suke ahlul adal yake cewa to a wannan hu malamai sun yi sabani kan mas'ala yake cewa na farko yuhram qitalahu haramun ne koda sun yi sabani sun mutu daga ta'a shugaba haramun ne a yake su yace sai dai ya kamata a musu za a musu hukuma za a tsananta musu a rayuwa a matse su ake kawo musu abinci har sai sun dawo sun yi biyayya ga shagura na musulunci wada kuma ta jamhurin malamai suka ce a'a idan suka yi zalunci suka huta daga biyayya ta jagora yace to ana iya yakar su idan ba a iyawa a yaƙe su ya ce to za a meda za a yi ƙoƙari a yake cewa idalam yi makana rattuhun albaɗi illa bilkitar za a yaƙe su idan aka gaza dawo da su akan gaskiya an musu matsa an takura musu an gaza sun ki su dawo kan kan kan kan kan ta'ar jagora ko kan ɗa'a ta Allah da manzan shi ya ce to a wannan halin ana iyawa a yaƙe su amma dai sai an fara matsarsu an fara takura su aka yi musu duk abin da ya dace a yi musu na su dawo su bi su yi ta'a ga shugaba su yi ta'a ga Allah da manzan shi idan suka iya to a wannan halin za a yaƙe su yake cewa saboda yaƙan waɗanda suka huta da kan ta'a yana daga cikin haƙƙin Allah wanda bai kamata ba a tozarta wannan haƙƙin ba da haka kiyaye wannan haƙƙi na ubangiji yahi kiyaye wannan yahi alhurmar wannan wannan wannan gari na makka wannan shine wada ta jamhurin malamai haka idan muka leka hadisin zamu iya fahimta lalle garin makka dukkan shi harami ne kuma ba a taba halatta wani ba kamun manzon Allah ba kuma ba a haramta wa wani ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cire bishiyoyinta ba a cire itacenta ba a cire wannan ƙananan ƙananan ciyawunta wanda aka ba da dama shine al-izkar shine wani icce ne wanda yana da yana da yana da dan kamshi wanda suke amfani da shi a gida suke sanya shi a gida kuma baya da haka suke sanya shi a makwantansu haka idan muka leka hadisin zamu gani yana karantar da mu lalle haramun ne tsuntuwa wani ya yi tsuntuwa sai dai ga wanda idan ya tsinta zai isar da wannan abin tsuntuwa zuwa ga shi ba tare da yana lissahin ba idan an rasa mai shi ba ya mallaki wannan abu kinin illa limun shirin sai ga wanda zai arrafa wannan abin tsuntuwa abin da ya tsinta zuwa ga shi ba tare da mai lissahin ba idan an rasa mai shi ya zamanto mulkin shi ba kamar yadda can bayan ka ga hukuncin lukuta da kai wanda idan ta kasance yan kaɗan ce kana iya amfaruwa da ita idan kayi shela ba a samu ba da ita ba ka sa aljihu ka yi gaba in mai shi ya huto ka ba shi kayan ci da kai kuma wanda idan babba ce tana yin wata uku zaka harrafa ta tsawon wata uku da kai wanda idan girmanta ya kai girma zaka tsaya tare da ita tsawon shekara guda kana neman mai ita idan baka samu baka ci idan ya huto za ka rama mai kayan shi sannan kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana nuna mana lalle rubuta ilimi yana daga cikin abu don a kiyaye da shi yana cikin abu wanda shari'a ta yarda da shi kuma ta ba da lamanin haka kuma hakika alkur'ani zan mu gani ya kwaita mu a cikin akan rubuta duk wani abu na ilimi idan bawa idan ya samu kamar yadda ubangiji yake bayyana allama alqur'an allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam haka nun wal qalam wa yasturuna haka shi ma wannan hadisi idan muka gani zan mu gani shi wannan mutumin ba mun yuse wanda ya musulunta ya zo ya ce manzo Allah a rubuta ni wannan wannan hukuncin hukuncin wanda aka zana na garin Makka kuma da hukuncin kisa idan wani ya kashe wani to yana da zafi guda biyu ko kisasi ko kuma ya yayi a bashi diya haka idan muka leka wannan hadisin zan mu gani yana mana bayani faɗa shi man da lahu qatilun fa huwa bi khairin nazarain imma an yuqtal wa imma an yuwadda yana nuna mana lalle dalili ne ga waliyan wanda aka kashe suna da zabi guda biyu ko siyahi su ce a tunda an kashe nan muna bayani ne akan kisa na gangan kisa na gangan ba kisa ba kisa wanda yake wajabtar da kisasi tunda kisa da kwai kisa wanda yake na gangan da kwai wanda yake na kuskure da kwai wanda yake shugo amadin shi ba gangan ba amma dai yana kamantacce niya da gangan misali mutum ya dauki dan karamin dutse ya jehawa da sai ya fadi ya mutu ko mutum ya dauki wani dan kirho ya zuba wani ya fadi ya mutu to yana shi ne ake kira shugo amadin wanda shi yana kamantacce niya da kisa wanda yake na gangan amma dai kowa ya sani dai dutsen nan baya kashewa wannan dan karamin iccen baya kashewa shi ma nan gaba za mu ga hukuncin shi karkashin hadisin da malam zai kawo mana to nan idan ya kasance kisa ne wanda aka yi na gangan to waliyan wanda aka musu kisan suna da zabi guda biyu ko siyahe kwata-kwata ko zabi guda uku siyahe kwata-kwata ce sun yahe kisasin sun yahe jiya ko kuma kuma wannan shine mafi fadala ko kuma su ce a'a sun yahe yin kisasin amma dai a ba su jiya gani bi khairin nazarai suna da zaɓuɓɓuka guda biyu ko su yahe kwata-kwata ko kuma su yahe kisasin a ba su jiya ko kuma su yahe kisasin su yahe jiya kwata-kwata kinan zaɓi na zaɓi guda biyu ko ɗayan biyu ko kuma ɗaya ka ce a'a wani kake da aka yi maka kisa wanda aka yi da aka ce maka dan uwa ka ce a'a to an yahe kisan an yahe kuma diya ko kuma ka ce a'a an yahe kisan shine kisasi amma dai za ku ba mu diya shine yake cewa bi khairun da zarai shine ko malamai suka tai akan yahewar shi ta dahi faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda ya yahe ya daidaita ladan shi yana gun ubangijin shi sai dai kamar yadda wa'ansu daga cikin malamai hatta da kamar su ibn taymiya sun tafi akan yayi ita tafi amma dai ya kasance wannan wanda yayi kisa ba wai mutum bane ba wanda idan an yahi an bar shi an ce an yahi gobe ma yana iya zuwa ya ƙara wani ya kasance wani ne za a yahiwa idan aka gani a yahiwar babu maslaha ta rayuwa to bai kamata a yahe ba a tsaye da hukuncin Allah ko kuma a yi tilasta sai sun ba da diya wannan kuma diya ana iya rarraba ta tsawon shekara uku su ba da ta kuma ana iya musu diya wadda take mugallaza ko kuma a haffafa musu akan diya sabanin yanda alƙali yanda yanda suka yi tare da waliyan waliyin wanda aka kashe shine yake bayyana mana yake cewa a ba da haƙƙi a tsaye da haƙƙin Allah yana daga cikin adalci amma dai a yahe in shi ne mafi kyautatawa a kyautata a yayin shi da yi yake cewa sai dai ya kasance idan an yaye yin babu wata cutarwa wanda ya aikata wannan lahin ba a yi tunanin ba zai sake komawa ya irin wannan lahin ba ko kuma ana kyauta zaton zai shiga cikin taitayin shi zai kula ba ya sake aikata irin wannan bannan bai sake aikatawa ba amma dai idan aka gani babu maslaha akan yaye mai to a tsaye da dokar Allah ko kuma a amshi jiya daga wurin al'aƙila ɗan uwan shi wanda suke asaba ɗan uwan shi ɓangaren uwan shi idan aka tattaro shi kuma a tsarin musulunci idan diya ta kai ‘yanciyar inta ko ta huce sulus in diya kamar diya aka sanya ta da yawa to tabbas al'aƙila ɗan uwan mamacin ɓangaren asabar shi su su za su ba da diya amma dai idan ya kasance diyar kaɗan ce to shi wanda ya kisa shi shi zaya kamar diya wadda take ɗan yaro wanda yake cikin ma'aikiyar shi aka bi wata ko cikin hayaniya ko wani ya bugi cikin sai wannan yaron bai kai aihuwa ba ya haɗo ya mutu aka aka aka aka yi bare shi a lokacin nan za a bada diya ta baiwa ko kuma bawa shi kuma an an kaddara shi takdirin da suka mai bai kai ba sun diya ba kenan shi wanda ya aika ya aika aika shi shi zai bada a cikin dukiyar shi amma dai idan yayin kisa ko da ya kasance a cikin dangin babu mai kudin shi to ba a cikin kudin shi za a dauko wannan diyar ba ɗan uwan shi bangaren asaba asaba shi su za su tattaro dukiya ɗan uwan shi bangaren ma'aikaci su za su tattaro wannan dukiya a hada a biya wannan diyar wanda ya kashe saboda gobe ba sa yi kokarin ba su bar shi bai sake zuwa ya ƙara yin irin wannan ta'addancin ba wallahu ta'ala sai hadisi na gaba alhadisu sabin wasalasun ba da asalasun mi'a hadisi na 338 maliki cewa al'umar bin khattabin radiyallahu anhu أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة وانا حديث إمام البخاري يوتر الشيء كتاب الديات باب جنين المرأة littafi wanda yake mana bayani akan diya babi wanda yake mana bayani akan dan tahi na mace aka ce dan tahi shine dan yaron da ai sabon haihuwa ko ina tunanin a hausa haka ake ce mai kinan wannan ɗan yaro wanda aka wanda yake cikin mace wanda yake cikin ma'aihiyar shi shine aljannu ɗan jariri to ɗan jariri na mace juz'i na tara shahi na goma sha ɗaya hadisi mai lamba ta dubu shidda da ɗari tara da shidda haka shi ma imamu muslim ya wutar shi a cikin kitabul qasama wal muharibun babu diyatul jarir wa wujubu diyati fi qatl al khata'i babu wanda yake mana bayani akan diya ta ɗan jariri kuma da wajabcin ba da diya idan an kai an yi kisa kisa wanda yake na kuskure gani can mun yi bayani akan kisa wanda aka yi na gangan ga hukuncin shi mutum yana da zaɓi guda biyu ko a yi kisasi ko kuma ya yahe ya amshi diya ko kuma ya yahe duka sannan wannan shi kuma nan yake mana bayani akan wanda ya yi kisa wanda yake na gangan to shi kuma diya za ya bada kuma ya yi kafara jus'i na biyar shahi na 111 hadisi mai lamba ta 1682 hadisi ne wanda aka samu shi ga Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yake cewa annahu istashara an Umar daga Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi annahu istashara an-nasa fi imlasil mar'ati lalle Umar ya nemi shawarar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan da wanda aka kashe shi a cikin cikin ma'ayyar shi shine fada ko wani abu ya sanya matar ta yi tare da wani rikici da ya sadu a bigitikin nata sai ya kasance wannan yaron albarkacin wannan bugon ya mutu a cikinta ya haɗo ko ya mutu kamun lokacin ko ya haɗo daga cikinta kamun lokacin aihuwar shi albarkacin wannan bugon da aka yi ya haɗo a mace shi ne a yayi tambaya an zo mas'ala ce aka zo aka tambaya shi kuma umar baya da ilimi akan wannan mas'ala shi sun ya a lokacin nan ya tambaye sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin wata riwaya za ka samu an ce sa'ada umar radiyallahu anhu an imlasin marati ayyukum sami aminan nabi sallallahu Alaihi wasallama shai'an minu ko minu shai'a yake cewa umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya tambaya ga ɗan da aka buge shi ya mutu a cikin a cikin cikin ma'ayyar shi ai haɗu kamun kamun kamun lokacin ayyuwar shi ya tambaye hukuncin shi yake cewa a cikin ku ya ku taron wannan sahabban da kai wanda ya ji wani abu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine fa qala al-mughira bin shu'ba mughira bin shu'ba wanda ya mutu a shekara ta 50 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Kuba yake cewa shahidtun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qada fihi bi gurrati 'abdin aw ama yace na halarci lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da irin wannan hukuncin na matar da aka biye mata ciki ɗanta ya haɗo kamun lokacin aihuwar shi ya tabbatar za a ba ta diyyar ɗa za a ba ta diyyar bawa ko kuma baiwa idan an ce gurra shi ne abu wanda abu wanda yake fes ko kuma ɓangaren ɓangaren jiki huska wanda take wara fes tunan kinaya ce aka yi akan za a ba da mutum wanda yake bawa wanda yake mace ko kuma namiji kuma babu sharaɗin a ce a bawan hihori ko da baki aka samu inda ya amshi sunan bawan to za a bada wannan bawan shi ne nan yake cewa faƙala sai umar yake cewa lata'atiyan na biman ya shahada ma'aka biman ya shahadu ma'aka tabbas sai ka zo mai da wanda zai maka shaida lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hukunta haka wannan kuma shi ke nuna mana irin takatsantsan na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan tabbacin amsar abu wanda yake daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da mu a mazhabin mu na ahlus sunna wal jamaa as-sahabatu kulluhum udul dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adilai ne babu wanda zai yi sharo ya zo yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kariya dukkan su adilai ne kuma ana amsar labarin mutum daya duk lokacin da bukata ta tabbatar da haka amma dai saboda takatsantsan na Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yace to wallahi tallahi sai ka kawo min wanda zai maka shaida akan lalle ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta irin wannan hukuncin shine a lokacin nan shi Mughira bin Shu'ba yake cewa wannan Abu yake cewa fa shahida ma'ahu Muhammad bin Maslama Muhammad dan Maslama shi yayi wa Shu'ba shaida lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hukunta haka matar da aka bugi cikinta ko wani abu aka yi ya rikita cikin kamun lokacin aihuwa yaron ya waɗo to ga abin da za a bada na diya shi ne za a bada baiwa ko bawa wannan hadisi idan muka leƙa zan mu gani yana mana bayani yana mana yana yana yana yana mana bayani akan lalle diyan yaro ko jaririn da ya haɗu daga cikin ma'aihiyar shi a mace kamun lokacin aihuwar shi albarkacin wata jinaya da aka yi wani ko bugu albarkacin wani ta'addanci da aka yi ga wannan matan mai ciki a lokacin nan hukuncin shi shine wanda ya ta'addancin zaya bada diya ta bawa ko kuma baiwa amma dai idan wannan yaran aka yi wa wannan matar ta'addanci sai ya haɗu yana mai rai sannan bayan hutawar shi duniya yana mai rai sai yaran nan ya mutu to a lokacin nan hukuncin shi ya tashi da hukuncin wanda ya mutu a ciki yanzu hukuncin ɗan adam ake lissafi za a ba da diya kamila irin yadda mutum mai shekara sattin aka kashe shi haka za a ba da diya shi ina fata an fahimta idan ya waro a mace daga cikinta an mata ta'addanci wannan matan mai ciki yaron da yake cikinta ko abin da yake cikinta sai ya waro a mace diya shi shi ne za a ba da bawa ko kuma baiwa idan kuma ya waro a raye aka tabbatar da shi nan ya yi kuka ya hutu da ran shi sannan ya mutu to za a ba da jiya wadda take kamila kamar wanda kamar ɗan adam mai shekara sattin wanda aka yi mai ta'addanci a kashe shi sannan idan muka leƙa hadisin zan magani yana karantar da mu a rayuwa kullum mutum ya rinka neman shawarar masu ilimi mu leƙa mu gani irin girma na umar yarda Allah shi tabbata a gare shi amma dai kasancewa muhimmancin wannan al'amarin da ya zo bai da wata sabiƙa na daga ilimi akan wannan hukuncin ya sanya yake neman shawarar sahabbai ko kuma wanda ya taɓa ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yi akan wannan hukuncin kuma mu leƙa hadisin mu gani yanda hadisin ya tabbatar mana Umar bai yarda ba ba bai aminta ba ba ya tabbatar da da mugira ba zai yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ƙarya ba amma dai saboda a tabbatar ya ce sai ka kawo wanda wanda zai yi maka shaida ƙarƙashin haka shi ne ibin da kai ilidi yake cewa wannan yana nuna mana lalle dalili wanda yake lalle ilimi keɓantacce yana iyawa ya ɓoya game da babban mutum ko kuma babban malami ya kasance wani koma bayan shi shi yake da ilimi shi sanya ake nema ko da unwane ne za ya faɗi wata kalma sawa'un babba ne ko ƙarami ne ka zamna ka saurara rubba ma ka ji abinda baka taɓa ji a wurin shi ka ji abinda baka taɓa ji a rayuwarka ba ko baka taɓa karantawa ba a rayuwarka shi ne abinda da kai kalli da yake bayyana yake cewa to gashi nan ai mas'ala sanin fiqhu waye kai waye kai umar a cikin sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai gashi nan yazo yake tabbatarwa yake cewa sai a yake yake neman wanda ya taba shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi yake nuna mana ilimi ba yaro ba babba abinda wani ya sani zai bayyana ka yi kokari ka tsaya ka saurara roƙo ma ka fa'idantu ka shi abinda baka taba ji a rayuwarka ba daga bakin shi ba kamar yadda yau kana da shi wannan lokacin da wannan ɗaya daga cikin sabbin ya zo gidan umar da ta gadi wasu ba su abdullahi bin mas'ud ne wani ɗaya daga cikin sabbin ya zo gidan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kwankwasa ya nemi izini so uku ba a bashi izini ba ya juya ya tafiya shi umar ya bi bayan shi ya ce me ya aka yi ka koma dalilin me ya sanya ya ce me a'a ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya ce to wallahi ka kawo mun wanda zai maka shaida akan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka yana daga cikin manyan manyan sahabbai wanda suke tasawuti sai sun tabbatar akan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kaza babu kamar Umar a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan hadisin idan muka leƙa shi zan mu gani yana nuna mana wata mas'ala wadda malaman usulu suka ta yi a kanta shi shine babu ijtihadi matukar da kwai nasu mu leƙa mu gani umar yana da malaka yana iya waye ijtihadi akan wannan mas'alar lokacin da aka kawo mai wannan ƙara aka nemi ya bada fatawa amma dai bai yi ijtihadi ba sai da ya ce a nema wanda ya san wani nassi daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kina a halin da babu wani nassi a lokacin nan ake iya yin ijtihadi matukar da kwai nassi to ba makawa babu wata kafa na wani mujtahidi wanda zai iya yin ijtihadi akan matsala wanda take ta ta ta ta, ta shari'a shi ne wannan abin da Umar ya ƙara tabbatar a cikin wannan hadisi sai hadisi na gaba wallahu ta'ala alam yake cewa alhadisu tasib wa salasun ba'da as-salasumi'a hadisi na 339 hadisi ne wanda bala yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala iqtatalat imra'atan min huzayl faramat ihdahuma al-ukhra bihajar faqatalataha وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة غرة غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها ولدها ومن معه فقام حمل بن النابغة المزري فقال يا رسول الله كيف أكرم من لا شرب ومن لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا إنما هذا من إخوان الكهان من عجل سجعه الذي سجعه wani hadisi imamu bukhari ya hutar da shi a cikin kitabun diyat babu janinu almar'a babu wanda yake mana bayani akan yaro wanda yake cikin cikin ko ya dan dan dan yaro yaro jariri afwan jariri juz'i na tara shahi na 11 hadisi mai lamba ta 6910 haka shi bayan imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul qasamati wal muharibun babu diyatu aljanin wa wujubi addiyata fi qatli alkhata'i babu wanda yake mana bayani akan wajibcin diya ta dan ta jariri idan ya wako a mace bayan an yi wa ma'aikiyar shi aika aika yake cewa kuma da wajibcin diya idan an yi kisa na gaggawa an yi kisa akan kuskure afwan wajabcin diya idan an yi kisa akan kuskure juz'i na biyar shahi na 110 hadisi mai lamba ta 1681 hadisi ne wanda aka samu shi daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa iqtatalat imra'atan min huzayl mata guda biyu sun ci junansu sun yi hada tsakankaninsu daga cikin kabilar huzayla yake cewa a lokacin da suka yi wannan wada suka yi husuma tsakankaninsu aka yi buge-buge yake cewa faramata ihdahuma al-ukhra bi hajar sai daya daga cikin waɗannan matan sai ta je yi daya da dan dutse faqatalataha wa ma fi batniha sai ta kashe ta da abin da yake cikin ta a lokacin nan yawa kana faktasamu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka kai ƙara gun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mummye musu manzan Allah ya ce yayi babu hurairah ya ce faqadan nabiy sallallahu alaihi wa sallama annadiyata janinaha gurratu abdin aw walida lalle diya wannan jaririn nata wanda ya faɗo a matsayin a mace daga cikinta ko wannan jaririn wanda ya mutu a cikinta za a ba da diyar bawa ko kuma baiwa yake cewa wa qada bi diyatil mar'ati ala aqilatiha kuma ya zartar da hukuncin diyar wannan matar wadda aka kashe ta akan ɗan uwanta bangaren ma'ahinta yace wa warasataha wa warasaha wa warasaha waladaha wa mamma'ahu ita kuma wadda aka kashe iyanta da wanda suke tare da su suka ci gadon wannan diyyar da aka bada faqama hamlu bin nabiga al-huzali hamal ibn malik bin nabiga al-huzali sai ya tashi mutum ne wanda yake da baki sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa agramu man la shariba wala akala yake cewa ta yaya zan yi zan ba da diya zan yi gurin in ba da diyan wanda la shariba wala akala wanda bai ci bai sha ba wala natsaka wala stahalla bai yi ba furci ba kuma bai yi ba kukan jariri ba al'istihlal shi ne kuka wanda yaro yake yi daga ya hutu ihun da yaro yake yi lokacin da ya hutu duniya ya ce to yaya zai a bashi diya ya manzan Allah yace fa mislu zalika mutal yake cewa ai kwatankwacin haka irin wannan hukuncin abu ne wanda ya kamata a wuhintar da shi a lalata shi ba hukunci bane ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake ce ma innama haza min ikhwanil kuhan yake cewa lalle wannan mutuma wannan haml bin nabi wa ibn malik yake cewa lalle wannan dan uwan bokaye ne dalilin me yasan yayi ce dan uwan bokaye ne yace min ajali saj'ihi allazi saj'a saboda tsarin zantan shi wanda yi idan aka ce as-saj'a shi shine kowace kalma a sanya mata kafiya irin yanda ake yi a shi kamar yadda ya bada ya ce mara kai fa aghrun man la shariba wala akala wala nataqa wala istahalla fa mislu zalika yuqal shi kuma kamancece ne yadda aka yi da boka da shi shine idan ka zo wurin boka da hankalinka zai tahi da kai zai tsara maka zance ya tahiyar da kai baya maka ba abinda abinda yake gaskiya ba zance ne zai maka ya tahi da imanin kai amshi kudin ka ya maka wayo shi sanya duk wanda bai da wayo wanda ba mai hankali ba iya hankali to bai iya yin bokanci dare-dare bai iya yin bokanci tilas a samu mutum wanda yake mai wayo ya san yadda zai ringa tsara mutane idan ya tsara ka zai dora ka akan gadon zare ya amshi abin hannunka kuma ya maka dubara ya maka yin dubaru ya tafi da yadda ga wanda yinka shi kuma idan ya zo maka idan shi kuma mun san hukuncin shi karkashin shari'a duk wanda ya zo wa boka ko ɗan diba ya gaskatar da abin da yake faɗa to sallar shi ta kwana arba'in ba a amsa idan ya sanya ya ce to tun da dai kwana arba'in ba a amsa bari in masu sallar to ya an lissafa mai idan ma idan zai mutu a wannan lokacin to ya mutu a matsayin mushriki saboda ba ya sallah tilas sai ya yi sallah ta kwana arba'in wadda take ba karɓaɓɓa ba sannan kuma za a zo a tada kuntar 'yan shi a ci gaba da lissafi wannan shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shabbaha shi da wanda suke bokaye wannan hadisi idan muka leƙa zan mu gani yana mana bayani akan rikici wanda ya haɗu tsakanin mata na ƙabila guda biyu mata na ƙabila guda ɗaya mata guda biyu na ƙabila guda ɗaya ɗaya ta jehi ɗaya da ɗan dutse wanda a ƙa'ida baya a galiban ma wannan dutsen da ta jehe ta baya kisa kuma sai aka yi katari abinda yake cikin nata ya rasu haka ita ma wadda aka jifa da dutse ita ma ta rasu to a wannan halin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga hukunci akan wannan yaron da yake ciki wanda ya mutu za a bada diyya ta bawa ko kuma baiwa ita kuma wannan matar wadda ta mutu ƴan uwanta su nemo diyya a bada diyyar ta kuma ƴan uwanta wanda suke iyanta da ƴan uwanta za su gade ta wanda duk suka cancanta su ci gadanta kuma hadisi idan muka leka zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani idan muka dauki nau'in kisa zan mu gani kisa ne wanda yake shubbu amali wanda yake kamantacceniya da kisa wanda yake na ganga kisa na kuskure shi shine abinda ba a tunani misali wane yana aiki a saman suran nan sai ce wane mai komin mai komin so in nan ka mai komin sai ya kubce sai ya fado mai akai sai ya mutu a gani abu ne wanda yake kuskure ne ya kawo haka to wannan shi ne ake kira alkatul khata shi ne kisa wanda yake na kuskure shi kuma kisa wanda yake na gangan kurum wane tashi ya ce he ya kashe wani kowa ne ya ɗauki makami ya san wannan makamin yana kisa ya taka wani ko ya bige shi da shi ko kuma kurum ya ɗauki sanda irin irin sanda wanda ta amfi sunan sanda ya buga ne a inda ya san idan ya buge shi haɗuwa zai iya mutu wannan shi ne ake kira da kisa wanda yake na gangan kisa wanda yake shubhu amadin wanda yake kamanceceniya da na dungam sai dai hukuncin su ba irin hukuncin amadu ba ake bi ba shi huko shi ki hukunci na kisa wanda yake na gangam shine za a yi kisasi za a kashe shi kamar yadda ya kisa sai dai idan waliyan wanda aka yi musu kisa suka ce sun yaye a ba su diya amma dai shi shubhu amadin shi ba kisa ba kisasi ake yi ba sai dai a yi a yi a ba da diya shine abinda ka san baya kisa ka buga wa mutum kamar yadda wannan matar ta ɗauki ɗan dutse ta jefa wa wannan matar ta haɗu da mutu wannan shi ne ake kira irin kisa wanda yake shubu a madin wanda yake kamantacce niya daga kisan gangan to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta haka kinan diyyata za a baiwa wanda suke ɗan uwanta su za su kashe su za su ba da diyya ita kuma wannan matar da ita ta yi kisan ya ce ga shi ibn malik nabida hamlu bin nabida al-hutan shi ne to shi kasancewa abin zai mai yawa shi ne ma'ahinta ita kuma wannan diyyar labudda ya kasance an hudu ta a ƙarƙashin ita wadda ta yi kisa shi sanya shi nabida yanin hamal yake ce wato yaya za a yi mutumin da bai ci bai sha ba ba mutum ba ne ba bai taɓa ci bai taɓa sha ba kuma ga shi nan bai taɓa furci ba bai taɓa wata magana ba baya da haka bai yi ba ma kuka na jariri ba idan ya huto duniya ba a ce a bashi wa a bashi diya ya manzan Allah ya ce ai wannan ai lalataccen aizance ne ai hukunci ne wanda yake lalatacce ko kuma abu ne wanda ya kamata a yohintar da shi ya manzan Allah kasancewa wannan magana da ya shi ma aka shabba shi da ‘yan uwa wanda suke mutane wanda suke masu duba shi ne nan yake bayyana mana daga cikin abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da shi a cikin wannan hadisun shi shi ne nau'i na uku na daga nau'ikan kisa shi ne kisa wanda yake shubbo amadi shi ne kisan da mutum zai nema ya yi wa wani larura ya yi wa wani illa amma dai a cikin ran shi ba wai yana nufin bai kashe shi ba sosai kisan sai ya abu shi ne ake kira shubhu al'amata ya ce wannan hukumcin shi hukumcin hukumcin hukumcin shi hukumcin shi shi ne za a ba da diya sai dai diyar ana gallaza ta shi babban limami wanda aka kawo kuka wanda zai zartar da hukumcin diya labudda ya gallaza niyya menene taglizin diya shi shi ne za a kakkaura diya idan ya kasance wanda a yayi kisa na kuskure zai ba da raƙumi dubu to su alimka musu saboda aidan gamu ya yi abu ne wanda bai kamata ya yi shi ba shi ne yake bayyana mana yake cewa kuma daga cikin abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da shi a ƙarƙashin wannan hadisin kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayyana diyyarta tana komawa zuwa ga al'aƙila su ne aƙilatu al'aƙil su ne ‘yan uwa asaba ‘yan uwa namiji ‘yan uwan uban shi wanda ya yi kisan sawa'un na kusa ne ko kuma da nisa kowa za a ciccira kowa ya hudu abin da gare shi a hada a bada diya ɗan uwan ma'ahin wanda ya kisa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kuma wannan sawa'un akan diya wanda take ta kuskure ko kuma diya ta kuskure kisa ta kuskure wanda aka yi ko kuma kisa wanda aka yi na shubuwa amadi dukkan su ana amsar diya a wurin al'aqila su ne ƴan uwa bangaren namiji na daga al'asaba sawa'un ya kasance na nesa ne ko kuma na kusa ne dukkan su kowa za ya hada abin da ya sawaka sai ya bada ko da ya kasance wanda ya kisan mai hali ne to ana amsarta ne daga wurin al'aqila ɗan uwan ma'ahin shi kowa zai tattaro ya bada kuma ana iya jinkirta musu wannan diyyar har zuwa tsawon shekara uku suna badawa bi taksila suna badawa shi farfartaran shi ana iyawa amsu wannan al'umma kuma idan muka leka hadisin zama gani yana mana bayani kamar hadisi wanda ya gabata lalle diyyar yaro wanda jariri wanda ya haɗo a mace lalle ana amsar wannan inta ana amsar bawa ko kuma baiwa shine kuma diyyar ba a kan al'akila take ɗan uwan wanda ya kisan ba idan diyya ce ta yaro to diyyar tana kan shi wanda ya yi aika-aika ga wannan matar mai cikin nan kuma malaman fiƙo sun kimanta kimanta shi kimar bawa ko kuma baiwa da raƙumi guda biyar raƙumi guda biyar kinan za a yi ebaliyar raƙumai guda biyar a faɗin kudinsa a bada kudin wannan raƙumai guda biyar kuma dalilin da malamai ya sanya suka ce a'a ko dalilin da shari'a ta tabbatar diya wanda aka kashe wanda ya bugi mace mai ciki ko matar da ta bugi wata wadda take da ciki dan ya hado a mace kamun lokacin aiwuwar shi to wannan za a hudda za a dauka a cikin kudinta a baiwa a bada wannan diya suke cewa dalilin da ya sanya saboda ita sulsu diya al'aƙila la ta tahammalan ‘yanciyar indiya su ‘yan uwa wanda suke ‘yan uwa ɓangaren uba al'asaba ba sa ɗaukar yankun shi sai dai idan ya kasance diya ce wanda zai yi kamila da aka yi evaliyan ba su kaba wannan abin da za a ɗauka kudiyan nan da za a bada na yaran nan na jaririn nan bai kai ba yanciyar ɗin badiyya ba kenan shi wanda ya kisan wanda ya yi wannan aika aika shi shi zai ba da wannan diya sawa'ul mace ce ko wannan sawa'ul mace ne mace ce ta yi aika aika ko kuma namiji ne ya aika aika kuma irin wannan abubuwan aglabiya yana aukuwa ka ga mace sun kullu hada abinda bai ta kara ya karya ba tana da ciki a bige abinda yake cikin kuma ya faru a mace to wannan bai kamata ba a bai shiru ba akan haka ba ya zamanto wajibi a dauki diyya a bada idan an yi hakan shi zai kawo irin wannan jinayati da ake yi irin wannan aika aika da ake yi a wasa su taƙaita a cikin a cikin al'umma rishin ba da haka rishin kisasin shi yake kawowa abubuwa su ci gaba a yi ta yi kowa ya abin da ya ga dama ba wani abin da za a yi maimakon ta kurum karshen ta a kai ga gidan kaso ne a hudu ka yan kwanaki a hudu ka a huce ku shi ne amfanin shari'a shi ne ubangiji can harkon babin ma'aimin karanta wannan ayar wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wannan hukunci ne na shi kisasan ainihin kisasan yake cewa kuma can yake bayyana mana yake ce mana wannan ayar wadda take hayatun ya ulil albabi la'allakum tadhakkaruna tabbas a cikin a cikin a cikin tseda hukuncin ubangiji bangaren kisasi da kai rayuwa da kai rayuwa ya ku masu hankali ko kun fadarku ku kowa ya saitu ya dawo kan turba wadda take daidai abinda shari'a ta umurta ai kokari a yi shi kuma hadisi idan muka leƙa zan mu gani yana karantar da mu lalle ita wannan diya ana iya cin gadanta dalilin haɗan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ita matar da aka kashe biyanta da sauran wanda suka cancanta su ci gadanta su ci gadanta gina idan an ba da diya wayanda suka cancanta su ci gadan shi su za su ci diyan wannan su za su ci gadan wannan diya wanda aka bada a hada da sauran kuma kaddarorin shi da abin da gare shi a baiwa wayanda suka cancanta su ci gadan shi Allah ta'ala sai hadisi na gaba alhaji lokaci ya shafa zan mu tsaya ana abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu dadan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ya sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu Allah biya mana bukatunmu duniya da lahira Allah mana albarka ya yi wa zuri'anmu albarka ‘yan uwa da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi kuma ya sanya albarka a cikin abin da Ubangiji ya bashi ma da muke da bukatu duniya da lahira muna fatan Allah ya ije mana gaba ya biya mana dukkan bukatunmu abin da ma iya ba kuma muna fatan Ubangiji ya shiga cikin al'amarin ya iya mana shi Allah taimake mu ya ruha mana asiri ya mana albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك